إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar shida ga watan jumadan ula shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku yammacin juma'a amin ko yammacin juma'a ba asabar ba shida ga watan jumadan ula shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da lissafin goma ga watan disamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na takwas insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin zawa'idul baihaqi wanda al-sheikh salih bin ahmad ashami ya tattara Allah ya saka mashi alkhairi wanda muke yin shi daga wannan aji namu na fasl sheikh al-albani lil usul daga makarantar darul harith salafiya da ke zaria a Nigeria makarantar margayi mal albani zaria Allah ubangije gafarta masa idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi magana akan wato abinda al-imam al-bayhaqi ya ruwaito mana abinda ya shafi mas'ala ta wato sujudi tilawa sujuda da ake yi a cikin watan karatun alkur'ani wanda ake yi a sallah ko wajen sallah to kafin mu tafi akan wannan mas'alar ba kamar yadda muka saba ba za mu ɗan ja numfashi akan mas'ala game da shin ana yin kabbara in za a yi wannan sujuda a cikin sallah musamman ko ba yi abin da ya kawo wannan saboda mun al'adanci cewa gaskiya ba ma yin kabbara dogaro da wata magana ta shekul albani muhammad nasiruddin allah ubangiji ya gafarta masa amma yanzu karatu ya kawo kan matsalar babu laifi mu tattauna ta da ɗan tsayi kaɗan wataƙila rabin kaset ɗin nan ko kuma abin da ke da kama da haka shi sa na turawa da 'yan uwa tun wajen mako guda kofi na wani wato takarda ga ta shafi hudu wanda ne kokarin wato da tattara wasu maganganu da malamai suka ambata game da ita wannan matsala shine nake so in bi mana wannan takarda sama sama wanda bai samu ba zai iya samun ta daga baya kuma akwai ta a cikin group da muke sanya abubuwan mu akan Telegram da kan WhatsApp insha Allah batu akan at-takbir bi sujudi tilawa fi salah bayani akan kabbara yin kabbara in za a tafi sujudin tilawa da kuma yin kabbara idan an zo dagowa a magana ce akan cewa wasu malamai sun dogara da abinda Sheikhul Albani ya ambata a cikin littafin Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh sunna daga shafi na ainihin wato 267 a a bugun darur raya Sheikhul Albani ya ambato ta magana gata yana ta'aliki akan abinda Sayyid Sabiq ya ambata a fiqh sunna Sheikhul Albani yake cewa rahmatullahi alaihi wa min sujud tilawa qawluhu an ibn Umar qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina alqur'ana fa idha marra bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadna yace a cikin fasli na sujud tilawa Sayyid Sabiq ya kawo cewa daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta mana alqur'ani in yazo kan wata sujuda sai kabbara ya tafi sujudar mu ma sai mai sujuda rawahu abu daud wal baihaqi wal hakim wa qala sahihun ala shart ash-shaykhaini wannan magana da shaykhul albani ya faɗa sai ya ce yulahabu anna al hadith da'if wannan hadisi ne mai rauni da anna fi sanadihi inda abi daud wa anhu rawahu al baihaqi Abdullahi ibn Umar al-Umari wa huwa da'if saboda cikin isnadin sa akwai wannan malami mai suna Abdullahi ibn Umar al-Umari wanda duk malaman hadisi sun san cewa mutum ne mai rauni kama qala al-Hafiz fi talkhis kamar ne Ibn Hajar ya faɗa a cikin Talkhis al-Habir walidhalika qala fi Bulugh al-Maram da haka shi Ibn Hajar ya faɗa a cikin Bulugh al-Maram cewa sanaduhu fihi lin isnadin yana da rauni wa qala an-Nawawi fi al-Majmu' Imam an-Nawawi a cikin Majmu' Sharh al-Muhazzab a cikin juz'i na 4 yake cewa a shafi na 64 yace isnaduhu da'ifun isnadin sa mai rauni ne wa qad rawa jam'un min as-sahabati sujudahu sallallahu alaihi wasallam litilawati fi kathiri min al-ayati fi munasabatin mukhtalifa Sheikh Al-Albani yace sabai da dama sun ruwaito batu akan abin da ya shafi sujuda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a wurare daban-daban cikin hadisai falam yadhkur ahadun minhum takbirahu alaihi salam lisujud amma babu wanda ya ambaci cewa annabi na yin kabbara sallallahu alaihi wasallama walidhalika namiru ila adami mashru'iyyati hadha at-takbir dan haka mu inji Sheikh Al-Albani muka karkata zuwa ga cewa yin kabbara sanda za a tafi sujudul tilawa to baya cikin shari'a wa huwa riwayatun an al-imam abi hanifa rahimahullah yace kuma an ruwaito haka din ma daga al-imam abu hanifa an-nu'man ibn thabit al-kufi rahmatullahi alayhi sannan ashekul albani ya ci gaba da cewa a gaba kadan yace وقد واخرج ابن ابي شيبه عن ابي كلابه وابن سيرين انهما قالا idza qara'a ar-rajulu sajadata fi ghairi salati qala Allahu akbar yace an ruwaito kuma ibnu abi shayba ya ruwaito daga Abu Qilaba da ibnu Sirin cewa sun ce idan mutum ya zo yin sujudi tilawa ba a cikin sallah ba yana karatu a gefen sallah to in ya zo yin sujuda sai ya ce Allahu akbar qultu ni albani sai na ce wa isnaduhu sahihun wa rawahu Abdurrazzaq fil musannaf bi isnadin akhar sahih anhuma nahwahu ثم روى التكبير عند سجود التلاوه هو البيهقي ام مسلم بن يسار واسناده صحيح wannan ita ce maganar al-Sheikh al-Albani wanda ita ne mafi yawa aka dogara wajen kin yin kabbara a gun sujuda ta tilawa a cikin sallah yattadihu min al-kalam min kalam al-Albani al-alif anna hadith ibn Umar ضعيف عنده وأنه لا يرى مشروعية التكبير لسجود التلاوة والظاهر أنه يقصد في غير الصلاة وذلك في قوله وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود الشيخ الألباني wannan magana da ya fada maka lura da kyau yana ganin ba da a shar'anta ai kabbara ba a gun wannan sujuda kamar kuma kace yana nufin yin kabbaran idan ba a cikin sallah bane saboda mene saboda ya ce sahabbai sun ruwaito a wurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin wato sujud tilawa amma bai ba a ce kabbara ba kaga yace a wurare daban-daban bai ce a cikin sallah ba yace amma bai ce ai kabbara ba bai kabbara ba a sannan kuma sai ya ambata daga wasu da suka ce ayi a wajen sallah din so kaga kenan asali a shekul albani a nan wurin yana magana ne akan sujud tilawa cewa in ba a sallah bane kada ya kabbara wannan wata fahimta ce ba wai zahirin maganar sa bane amma galibi sai muka fahimci cewa ba a yi a cikin sallah hadda wajen sallah kuma to amma zamu ji maganganu daga malamai daban-daban akan cewa lalle ana yin sujud tilawa a sallah kuma ana yin kabbara a tafiya sujudar da kuma dagowa yace wasadalla al-mani'u للتكبير أيضا بقول النووي في المجموع waɗanda suka ce kada a yi ha'ira yau na ɗan tsallake ne kaɗan suka ƙara kafa hujja da magana imamun nawi a cikin almajmu sharhul muhazzab cikin juz'insa na hudu ga abin da yake faɗa ya ce wa hukumu su tilawa hukumu salatin nafili hukuncin su ɗaya da sallar nafila wato musahabi ne ya fitakiru ila bahara sai an yi tsarki wa sitara sai an sa sitira wa istiqbalil qibla sai an kalli al qibla li'annaha salatun fil haqiqa saboda asalin hakikaninta wannan sujada kwaya daya sallah ce fa in kana fi salati idan a cikin sallah ne zaka sujud tilawa inji nawawi sajada bi takbirin zaka tafi sujuda tare da kabbara wa rafa'a bi takbirin kuma ka dago da kabbara wala yarfa'u yadayhi amma kar ka daga hannaye wa in kana sujudu fi akhir suratin idan sujuda a ƙarshen sura ne fal mustahabbu an ya kuma wa ya ƙara amina surati ba a da shai'an sun mayarka ka samu su da a ƙarshen sallah sori a ƙarshen ainihin wato sura kamar irin ta ƙarshen kallalatu tsaye wasu waktari ko ta ƙarshen suratul alaq misali to idan kai kabbara ka tafi kai sujudar mustahabbi ne ka sake ɗagowa ka karanta wasu ayoyi da ke bayan wannan sura ko wani abu da ya sawwaka kafin ka sake yin ruku'u saboda kada wato a samu cakuɗaɗe ne a tsakanin abin da kake fal mustahabbu an yaquma wa yaqra min as-surati ba'daha shay'an thumma yarka fa in qama wa lam yaqra shay'an in ma mutun ya miƙe bai sake wani karatu ba waraka a kawai sai tafi ruku'u jaza haka din ma ya halasta wa in qama min as-sujudi ila ruku'i wa lam yaqum lam yajuz amma idan daga sujudar miƙewar da ya kawai sai ya tsaya iya ruku'u bai ƙara miƙewa zuwa tsayuwar sallah bai ce to wannan bai dace ba li'annahu yabtadi ar-ruku'a min al-qiyam domin shi ruku'u ana yin shi ne daga tsayuwa ba daga zama ba qala ashabuna nawu yace malaman mu sun ce hukumu sujud tilawati fi shuruti hukumu salatin nafil hukuncin sallar sujud tilawa wajen sharɗanta da aka ambata din can kallon alqibla tsarki alula sitira yace kaman sallar nafila ce fa inna sujud fa in sujud tilawati fi sala lam yukabbir lil iftitah idan mutun zai sujuda ta ainihin tilawa a cikin sallah ba zai yi kabbara harama ba kabbara ɗaya zai yi tafi ba zai mata sabuwar kabbara harama ba li'annahu mutaharrimun bis sala saboda ma ya riga cikin yana cikin harama lakin yusahabu an yukabbira fil huwi ila sujudi wala yarfa'u al yada sai dai mustahabi ne ya kabbara wajen tafiya sujudan amma kar ya daga hannu li'anna al yada la turfa'u fil huwi ila sujudi wannan yana magana ne a mazhabin sa na Shafi'iyya ba a ɗaga hannu wajen kabbara ta tafiya sujuda wa yukabbiru inda raf'ihi ra'asahu min as-sujud zai ƙara yin kabbara kuma sanda ya dago kama yaf'alu fi sajadati sala kamar da kake kabbara a sauran sujudojinka wa hadha takbiru sunnatu laysa bi shartin wannan kabbara sunna ce mustahabbiya ba shar'i bane ko ba a yi ba ba za a ce sujuda ba ta yi ba wa fihi wajhun li abi ali ibn abi huraira haqahu shaykh abu hamid وسائر أصحابنا عنه أنه لا يستحب التكبير للهوي ولا للرفع وهو شاذ ضعيف wannan fatawa cewa kar ai kabbara wajen tafiya sujudan kada ai kabbara wajen dagowa yace wannan fatawa ce take ainihin wato shadda kuma mai rauni qala rafi'i al-imam abul qasim abdul karim ibn muhammad ar-rafi'i rafi'i al-kabir kenan mai littafin fathul aziz bi sharh al-wajiz alwajiz din nashi ne kuma ya masa sharhi ana buga shi a cikin wajen mujalladi 12 babban malami ne a karni na 7 ya rasu a shekara ta 623 Allah ya gafarta mishi babban malami ne ba shafi ya masanin usul fiqi shine yake faɗa a juz'i na 4 na wannan littafi nashi Fathul Aziz yake cewa daga shafi na 192 yace fa in kana kharij as-salah yanwi wa yukabbiru lil-iftitah idan a wajen sallah ne za ka yi kabbara wajen sujud tilawa sannan kuma ka sake yin kabbara ta kabbara biyu za ka yi kira lima ruya anhu annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza marra fi qira'ati bi sujudi kabbara wa sajada kaji magana shi wa qala al-azim abadi a cikin littafin qaulul ma'bud sharhin sunan ta imamu abu daud wallafar al-imamu abu tayyib shamsul haqq al-azim al-abadi wannan irin sunayen mutanen indiya ne za ka ji su wasu iri sunayen wasu dogaye suna za ka ji mutum sunan shi abdu rabbi samawa ta wala za ka ji sunan mutum haka abdu rabbin nabi wannan ba za a ce bai halasta ba amma dai ya saba wa ɗabi'ar sunayen larabawa da ka ji suna tarkibi haka wajen rabin jumla to wannan wannan ya saba tsarin larabawa sai dai wasu al'adu ne suna iya kayan su Allah ya sauke to wannan malami a cikin wannan mabudi cikin juz'i na hudu shafi na 228 shi ma al ma'bud babban sharhi na Abu Dawuda ana buga shi ma wajen juz'i 14 ne muna nan da su anan duka wannan tafa wallahi alhamd yace idza marra bis sajada kabbara wa sajada wa sajadna wannan hadisin ne na al-Imam na hadisin Ibn Umar qala al-Khattabi Abu Sulaiman al-Khattabi yace fihi min al-fiqh anna al-mustami'a lil-Qur'an idza quri'a bi hadrati sajada sajada ma al-qari wanda ke sauraron tilawa kana jin wannan karatu idan mai karatun yayi sujudu tilawa kai ma zaka yi wa fi anna sunnata an yukabbira li sajada kuma cewa ana yin takbira wajen sujuda wa ala hadha madhhabu aktsari ahli al-ilm wannan shine madhhabin mafi yawan malamai wa kadhalika yukabbiru idza rafa'a ra'sahu haka kuma zai kabbara idan ya dago قال المنذري وفي اسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب shine wancan da mai riwaya wa katta kallama fihi ghairu wahid min al-a'imma malamai da dama su yi magana a kansa irin su al-Imam Ibn al-Madini irin su Amr ibn Ali al-Fallas haka na al-Imam an-Nasa'i duk da yake ibnu adiyin da ya kawo hadisansa a cikin alkamil sai yake cewa huwa fi nafsihi saduq a karankin kansa mai gaskiya ne haka na limamu Ahmad ibn Hanbal yake cewa kana rajulan salihan haka ibn Hibbana ya ambace shi a cikin kitabul majruhin yake cewa kuma wato yana da matsaloli wajen kallaba riwayoyi dan haka malamai suka yi watsi da riwayarsa da haka limamu al-Hafiz ibn Hajar a cikin takarib yace da'ifun mai rauni ne rasuwarsa in ba na manta ba shi wannan malami shekara ta 173 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikan sahabi ne Abdullahi dan Umar sorry Umar dan Khattab ta hanyar dan sa Asim ibn Umar ibn Khattab Allah ya gafarta masa wannan malami ba a karbar riwayarsa duk da haka zaka ga Imam Muslim ya fitar da hadisin sa maqrunan da wanin sa yace da annahu kabbara ai li'annahu fihi dhikru takbir wama jaa fi dhikri takbir fi sujud tilawa wama jaa dhikru takbir fi sujud tilawa illa fi hadha al-hadith wannan hadisin shi kadai yazo da ambato daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana yin kabbara kuma gashi ya zo da wannan matsala duk da yake al-Imam al-Hakim ya fitar da shi wata riwaya daban yazo da sunan da Ubaidillah domin shi wannan Abdullahi dan Umar din dan Hafs su biyu ne shi Abdullahi wanda yake da sunan shi mukabbar mai rauni ne akwai kuma dan uwansa Ubaidillah shi kuma mutum ne sika to riwaya Imam al-Hakim ta zo da Ubaidillah din da haka hakim ya inganta shi ala shartar shekhaini wallahu ala to wannan hadisi duk da rauninsa malamai dai sun ci gaba da aiki da mujibinsa da kuma umumin faɗin masu riwaya cewa ya kasance shi annabi sallallahu alaihi wasallama yukabbiru ma'a kulli khafdatin wa raf'a duk wani sunkuyo da tashi na sallah to annabi sallallahu alaihi wasallama yana kabbara a cikin shi dan haka ga ga jumlar maganganu daga mazhabobin nan guda hudu abinda suka faɗa farko daga mazhabin al-Imam Abu Hanifa Malam Ibn Mardud al-Mawsili shine Abul Fadl Abdullah ibn Mahmud ibn Mardud al-Hanafi wanda ya rasu a shekara ta 683 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan tafi mai suna al-ikhtiyar li ta'alil al-mukhtar shi ma sharhi ne na littafin sa al-mukhtar na fiqhu kamar da kaga risala yayi masa sharhi a cikin mujalladi biyar to a cikin juz'in sa na farko daga shafi na 75 yake cewa babu sujudi tilawa wa huwa wajibun ala tali was-sami sai aka tsallaka inda yake cewa wa idza arada sujuda kabbara wa sajada thumma kabbara wa rafa'a ra'su kaji fatawassa za a yi kabbara wajen sujuda za a yi kabbara wajen daga kai hakanan malam mulla khasru mulla khasru wannan mutumin indiya ne ana cewa mulla ana cewa kuma abin nan maula duk suna faɗin haka malami ne ba indiya mai littafin durul hukam sharhu wararul ahkam wanda shi kuma ya rasu ne shekara ta ɗari takwas da tamanin da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin iyayen shi an ce kiristoci ne suka musulunta a ƙasar Constantinople kuma yayi ilimi ya zama babban malami ya zama babban malamin fatawa babban malami a lokacin a zamanin sa shi ma yake cewa man arada sujudaha kabbara walam yarfa yadayhi wa sajada in zaka yi sujud tilawa zaka yi kabbara ba tare daga hannu ba thumma kabbara wa rafa'a ra'sahu sannan bayan ka gama addu'ar ka sake yin kabbara ka dago kanka ikibaran bi sajadati salah zai lura da yadda ake sujuda a sallah wa huwa al-marwi an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ta sai ya saki kawo mana daga Damad Afandi Abdurrahman ibn Muhammad wanda aka sani da Damad Afandi ya rasu a shekara ta 1078 a wajen karshe-karshen karni na 11 kenan na hijira Allah ya gafarta masa shi ma yake fada a cikin Majma'ul Anhar fi sharhi multaqa al-abhar da tafi da shi ma na hanafiya a juz'in sa na farko daga shafi na 236 yace wa kayfiyatu sujud tilawa an yasjuda bi shara'itis salah ana yin ta ne da sharuda irin na sallah kallon alqibla da tsarki da makamantansu ikibaran bi sajdatis salah khilafan ibn umar radiyallahu anhuma fa innahu yasjudu ala ghairi wudu'in sabanin magana ibn umar wanda shi kuma yana yin sujuda ko ba shi da alula shi wannan ya tafi akan cewa lalle ba za a yi ba sai da alula kama fi shummani ashummani sunan wani malami sunan shi Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hassan Abul Abbas al-Iskandari shi yake ce ma'ashummani wanda mu'asiri ne ga shi ga ga ga, ga wasu malamai waɗanda ba wannan ba ina jin ba na manta ba rasuwar su shekara ta 1872 malamin hadisi ne malamin fiqhu malamin nahwu yana da littafi mai suna Kamalud Diraya fi sharhin an-niqaya shine a cikin sa yake wannan maganganu na fiqhu ne shi ma a mazhabin Hanafiya yace za a yi sujudan ne baina takbirataini kabbarar tafiya da kabbarar dagowa wahidatun inda al-wad'i ta farko zuwa tafiya wal ukhra inda rafi da kuma wajen dakowa da wajen dagowa amin to sai kuma mu dawo mazhabin mu na malikiya wanda shi ma fatawarsu kenan daga cikin wuraren da zaga wannan akwai littafin al-kharshi ash-shahul kabir akwai al-kharshi wanda malami ne mashahuri Muhammad ibn Abdullahi al-kharshi ana cewa kharshi da dauri ana cewa kuma kharashi da madda ana kuma iya cewa kharashi da ana faɗin haka hasali ma shi da rubutun hannun shi kharashi yake rubutawa malami ne kamar yadda wato mai littafin manaqibul hudaybi yake ambata manaqib na, na al-hudayki a cikin juz'in sa na biyu cewa wannan shine farkon malamin da ya rike matsayin mashiyakhatul azhar kusan akwai mashiyakha kamar shine wato shugaban harka addini a jami'ar azhar wannan mashiyaka to shine farko malamin da aka nada wannan mukamin kamar wani coordinator ne mai kula da harka addini a masallaci ko kuma kace jami'a Azhar baya ga vice chancellor suna da irin wannan tsarin ya ya rasu a a shekara ta 1101 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin karshi din sunan garin su ne wani kauye ne da ake cewa Abu Khirash a kasar Masar to yana nan da sharhi babba yana daga cikin muhimman sharhohi ga lawali da sani muktasar da kasani muna nan da shi ana ana buga shi a wani babban kari haka mai mujalladi biyar to a cikin wannan littafin a cikin juz'in shi na farko da yazo yana magana akan sujud tilawa yake cewa qawluhu bi khilafi sujud sahwi ay fa yahtaju ila ihramin wa salamin wa raf'i yadayn wanda zai sujud tilawa yana bukata zuwa ga kabbara harama da da daga hannaye da sallama wa huwa ghairu musallamin fil kulli yace amma waɗannan ababan da Khalil ya faɗa ana mishi tababa akan su wazalika li'annahu kama la yarfa'u yadayhi fi sujudi tilawa la yarfa'u ma fi sujudi sahwi ba daga hannu a duka wuraren biyu wa kama la yahtaju huna li takbirin za'idin ala takbiril huwi kuma a nan wurin wajen sujudi tilawa ba a buƙatan wani daga hannu banda daga hannun da ake yi sorry ba buƙatar kabbara an banda kabbarar tafiya din la yahtaju fi sujud sahwi ila takbirin za'idin ala takbiril huwi haka nan ad-dasuki a cikin hashiyar sa da yema wannan sharhi akwai kusan sunan dasuki wani suna ne da yake shahararre asalin mai sunan Ibrahim ad-dasuki shugaban wata dariƙa ne shi shugaban wani wani tafarki ne na na gyaran zuciya na sufai za ga ana yawan sawa mutane sunan Ibrahim sai a dinga cewa da suki kamar da ake da Tijjani ake da Jilani ake da Sunusi ake da Gazali to haka kuma akwai Ibrahim da suki mutumin kasan Sham ne asalin sa rasuwarsa shekara ta 906 asali to sai ya zama sunan ya bi dangin sa da ƴaƴan shi da jikokin sa da sauran masu bin tafarki kuma anan zaka dinga jin sunayen mutane haka da suki da suki wannan da sukin da ake magana anan shine Muhammad ibnu Ahmad ibnu Arafa shine mai littafin hashiyatu dasuki ala sharhil khabir ala sharhil kabir shi kuma rasuwarsa shekara ta 230 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake wannan magana yana cewa sajada sajadatan wahida bi sharti salati min taharatin min taharati hadathin wa khubuthin sai kana da tsarki wa sitri auratin kuma sai kana da sitirci al'auraka bila ihramin babu kabbara harama ai takbirun za'idun ala takbirul huyi ba za ka ƙara wata kabbara akan kabbarar sunkuyan ba wa bila raf'i yadaini kuma babu daga hannaye kaji maganar malaman malikiya ke sai matsalaka mazhabi na uku shine mazhabin shafi'iyya wanda mun ji wasu maganganun daga shafi'iyya daga daga malam nawawi wanda ya wakilci shafi'iyya to amma ga wasu ƙarin maganganu daga nawawi din za mu tsallake ta farko din nan wanda irin ta ce muka ji a baya daga majmu'u sharhul muhazzab sai mu je magana shi ta biyu da ya faɗa a cikin rawdatul talibin wa umdatul muttaqin wannan shi ma wani babban littafi ne na Imam nawawi ana buga shi a cikin mujallati 12 Imam nawawi ne da aka sani mai riyadus salihina da arba'una hadisa da sharhin muslim da da at-tibyan da makamantansu nawawi rasuwarsa shekara ta 676 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin malaman su al-imamu az-zahabi Allah ya gafarta masa Imam nawawi a cikin wannan rawdatul talibina wa umdatul muttaqina a juz'i na farko yake cewa faslun fi shara'i sujudi tilawati wa kayfiyati wa amma kayfiyatuhu falahu halani halun fi ghairi salah wa halun fiha ko dai a wajen sallah ko a cikin sallah fal awwalu halun wajen sallah yanwi wa yukabbiru liliftitahi wa yarfa'u yadayhi fi hadhihi takbira hadwa mankibai a wajen sallah zaka yi niyya kai kabbara harama ka daga hannayenka daidai da kafadinka kama yaf'alu fi takbiratil istay fi salati kamar da kake kabbara harama kuma yukabbiru ukhra lil lil huwi sannan ka ƙara yin kabbara kabbara biyu kenan wajen tafiya yace min gairi raf'il yadi thumma takbirul huwi mustahabbu laysa bi sharti thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran sake dago hannunka da kabbara sai yace alhalu thani hali na biyu an yasuda da tilawati fi sala fala yukabbiru liftilahi nan ba za ka kabbara harama ba lakin yustahabbu takbiru lil huwi ila sujudi min ghairi rafi yadi amma mustahabi ne kai kabbara ta tafiya sujuda fa kaza yukabbiru inda raf'ir ra'si kama yaf'alu fi sadrati sala kamar da muka ji a baya daga Nawawi Nawawi ya kara fada a cikin minhajut talibin shi kuma wannan minhajut talibin wa uddatul muttaqin wancan wa umdatul muttaqin littafin fiqh ne wannan kuma littafin sufanci ne littafin gyaran zuciya ne da gyaran hali shine minhajut talibina wancan rawdatul talibin wa umdatul muttaqin shine babban mai yawa wannan kuma minhaju al-talibina wa udda udda shiri na al-muttaqin shi kuma wannan asalin shi muktasar ne na al-muharrar na al-imam rafi'i din sa imam nawawi ya takaita shi a cikin ana buga shi a cikin juz'ai guda biyu to a cikin juz'in shi na farko nawu yake cewa wa man sajada fiha ya'ni as-sala kabbara lil huwi wal rafi wa la yarfa'u yadayhi kaga abin da ya fara alima akwai wannan al-allama zakariya al-ansari da yazo sharhin wannan wajen a sharhin da yema wannan littafi sai yake cewa wa yukabbiru al-musalli ka ghairihi nadban li huwiyil wal raf'in wajen tafiya da tsagowa duka za a yi mai sallah da wanda ba sallah yake ba mustahabbi ne yayi haka min as-sajada bila raf'iyadin wala yajlisu al-musalli li istirahatin ba'daha wala kace kuma sai ka zauna kai ci sai istiraha ba a nike wala kai kai ka kuma ka ci gaba da tilawaka a tsayuwar sallah li adami wurudi saboda ba a samu haka ba sai wani kuma da yayi hashiya akai shi ma ya ƙara taliki yace wayan bagilahu an yaqifa ba'da faragil ayati waqfatan latifa lil fasli bainaha wa baina uwiyis sujudi yana da kyau idan zaka ainihin wato yi wannan sujuda bayan ka gama karanta aya to ka dan tsaya dan kadan dan ka bambance tsakaninta da tsakanin tafiya sujuda kada kawai daga kaiwa ƙarshen ayar kawai babu numfashi sai kawai kai kabbara ka tafi sujuda a sai ka dan tsaya dan sakan biyu uku hudu biyar sai kai kabbara ka tafi kama kila bihi qabla wiruko ya ci gaba da kawo wannan magana shi ma sai maganan al-bakari ad-dimyati wato Muhammad ibn Shata al-Bakari ad-Dimyati wanda ya rasu ta 300 da shekara biyu wannan nan ku sani a cikin littafin shi Hashiyatu I'anatu Talibina wanda asalin shi sharhi ne ga Hallu al-Fadil Mu'in da sharhi Qurratu al-Ain bi muhimmati din ta Abdul Aziz al-Mili al-Milibari Abdul Aziz al-Milibari shine mai asal littafin to wannan mai ta'alikin sai yake cewa ammal musalli idza arada an yasjuda falyasjud to yayi sujuda min ghairi niyyatin ba tare da wata niyya ta musamman ba wa takbirin wa taharrumin wa salamin wa yundabu lahu an yukabbira lil kuwiyi ilaiha war raf'i minha duk dai magana ita ce haka nan arrafi'i mun ji maganar sa a baya ita ce dan aka saki maimaitawa saboda daukowa daga ainihin mazahib sai mu tsallaka mazhabi na hudu shine mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal wato Hanabila kenan farko daga al-Imam Ibn Qudama a cikin littafin shi al-Mughni wato littafin Muwaffiquddin muna yawan cewa Muwaffiquddin amma kuskure ne Muwaffiq ne Muwaffiquddin Abdullahi Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudama al-Maqdisi wanda ya rasu shekara ta 620 kenan akwai ɗayan wannan wannan shine ya rasu a jinkirce ɗayan shi ne ya rasu shekara ta ɗari shida daidai shi ne mai alkamalu fin rijal cousins ne ‘yan uwan juna ne ‘ya'yan wa da ƙani ne mai alkamalu fin rijal wannan shi kuma ibn kudama shi ne mai almuguni da littafin ɗan ƙaramin nan na aiki da mai sunan shi ma lum'atul itikal alhadi ila sabilin rashad maƙadisan nan kamar da aka sani usra ce ta malamai wanda wasu sun biyo bayan wasu Sibul Abdulhadi da makamantansu har mata a cikin usurar tasu malamai ne akwai littafi musamman yana nan muna da shi mujalladi biyu tarihin su ne kawai tarihin ayyukan da maqadisa suka yi a cikin ilimi manyan malamai ne wannan littafin nashi ya daga cikin daban da al-Imam zahabi yake hakaitowa daga malamai cewa bai yiwuwa ka zama malami baka karanta su da littafin Ibn Qudama da littafin ainihin wato Ibn Abdul Barri shine al-Tamhid lima fil Muwatta من المعاني والأسانيد للتابع ابن حزم المحلى شرح المجلى دوكما دايان شيني ونene ma baihaqi sunan kubra na baihaqi wannan namu sai kuma wasu daga baya suka suka ƙara suka ce to a ƙara da fathul bari da ibn hajar da majmu'ul fatawa da ibn tibiya kaga yake ya karike su ka dinnan sun fi mujalladi 100 wannan ta su ka dai dinnan sun fi mujalladi 100 to ina muka ina kaga lokacin da karanta shi da malanta in ta zama sai dai tarihi kamar da zabi yake cewa faqad fa inni la akadu arahu bana ganin malamai illa tahta turabin sai dai a karkashin kasa a ce ga kabarin wani yace aufi suturi kitabin ko a cikin layukan littafin ana tarihin su ba a samun masu ilimi yanzu da ba sai dai kawai dai a dan dinga dai ana dai bin sawun sa ana ta musu addu'a ana ci da da da da abunan din su da gumin su Allah ya gafarta musu to wannan ibn qudama shi ma a cikin juz'in shi na biyu daga shafi na 359 yake cewa wa yukabbiru idza sajada zai kabbara idan yayi sujuda wadhalika wa jumlatu dhalika annahu idza sajada tilawa fa alayhi takbiru lisujudi warrasmi zai kabbara tafiya da dagowa sawa'un kana fi salatin aw fi ghayriha shin yana cikin sallah ne ko ko wajen sallah wa bihi qala ibn sirin والحسن وأبو قلابة والنخعي ومحمد بن يسار وعبد الرحمن أبو عبد إيه؟ ومسلم بن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وقال مالك إذا كان في صلاة واختلف عنه إذا كان في غير صلاة dama shi aka yake maganin shirin ya kawo zai kawo malaman cikin tabi'ai da na bayansu haji ya ce tun daga cikin tabi'ai Muhammad ibn Sirin الحسن ابن عبد الحسن البصري ابو قلابه ابراهيم النقي مسلم بن يسار ابو عبد الرحمن السلمي duk waɗannan malamai ne cikin tabi'ai na kasa da su al-Imam Shafi'i Isa ibn Rawiya da kuma ashabul ra'ayi ɗan mazhabin kasar Kufa yace Maliku kuma yace a cikin sallah kawai za a yi kabbara amma riwaya ta ta saba a wajen sallah wata ran an ce yace za a yi kabbara wata ran kuma aka rawaito cewa yace ba za a yi kaji maganar ibnu qudama sai malam ya saki cewa hakanan abul khattab al-kaluzani al-kaluzani abul khattab al-kaluzani sunan shi mahfuz bin ahmad ibn al-hasan kaluzani din asali daga kaluzai kaluzai sunan wata anguwa ne a wajen garin kufa wannan malami ne da ya rayu a karni na shida karni na biyar zuwa na shida ya rasu a shekara ta ɗari biyar da goma to shine yake cewa a cikin littafin shi mai suna al-hidaya ala madhhabil imam ahmad yake cewa wa man sajada bi tilawati fi salati kabbara fi sujudi wa rafa'a yadayhi wanda zai kabbara a gurin sujudi tilawa to wanda zai sujudi tilawa zai kabbara kuma zai daga hannunsa tunda a mazhabin imam ibn hanbal ana daga hannu a koyi yace nassa alaihi haka ahmad ibn hanbal ya faɗa wa qala shaykhuna la yarfa'u malaman mu wasu suka ce kar a daga hannu li'anna mahallar rafi fi thalathati mawadi suka ce saboda wurin daga hannu a gunsu su wuri uku ne kawai kabbara harama tafiya ruku'u da dagowa daga ruku'u wa yajlisu wa yusallim suka ce in yayi kuma kabbarar yayi sujud haka ne wa yarfa'u ko wa yukabbiru liraf'i minhu wa yajlisu wa yusallim zaka dan sake kabbara wajen dagowa sannan ka zauna kawai sai ka sallame wala yaftakiru ila tashahhudin babu tahiyya haka ya fada shi a nashi fatawa وقال ابن مفلح ابن مفلح أتكين المبدع شره المقنع أتكين جزء إنسى نبي شافنا ثلاثين تقوى سيكيتشوا ويكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع هذا هو المذهب wannan shine mazhabi karbabbe hakanan al al al bahuti wato mansur ibnu yunus al bahuti wanda ya rasu ne a shekara ta 251 littafin shi mai suna sharhu muntahal idarat iradat amin a cikin juz'in shi na farko shi ma yake cewa yukabbiru fi sudi tilawa takbiratayn zai kabbara biyu a sudi tilawa sawa'un kana fi salati aw kharija cikin sallah ko wajenta takbiratun idza sajada wa takbiratun idza rafa'a wajen tafiya da dagowa kastudi sulbis salati wa sahw kamar da ake yin sujuda a cikin sallah kamar da ake sujuda ta sahw to kaji wannan shine mazhabobin malaman fiqh gaba ɗaya guda hudu dukkanin sun tabbatar da cewa ana yin kabbara wurin tafiya sujudan nan kuma ana yin kabbara wajen dagowa kaga sabanin abin da yake mu mashhuri a wajen mu ah sannan ga fatawa ta alajatu da'ima ta ifta ta kasar saudiya an taɓa musu tambaya akan haka a lambar fatawa ta shida. suka ce yushra'u lil musalli idza kana imaman aw munfaridan wa marra bi ayati sajdatin shari'a ta tabbata ga mutumin da yake sallah limami ko shi kadai sai ya zo ta kan ayar sujuda an yukabbira wa yasjuda sujud tilawa zai kabbara ya sujuda kuma yukabbiru inda ma yanhadu min as-sajda sannan sai ya kabbara ya dago lanna takbira yakunu fi kulli khafdin wa rafi saboda kaida a sallah shine ana sujuda duk kowane sunkuyo da dagawa amma in kana alqari'u kharij salati wa marra bis sajada amma mai karatu a wajen sallah kana zaune kana tilawa ko muraja ko kana bada hadda sai ka wuce ta gaban wannan aya fa innahu yushra'u lahu an yukabbira wa yasjuda ana so shi ma yayi kabbara ya sujuda wala yushra'u lahu ba'da dhalika takbirun wala salamu amma in yazo dagowa ba sai ya kabbara ba ba sai ya sallama ba li adami wurudud dalili ala zalika saboda babu dalili akan haka billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haka na a wata lamba fatawa ta sa ila yau lamba ta ta 2437 cewa allazi warada takdiru fil khabdi fi zil tilawa la lil raf'i minhu abinda aka samu a wajen sallah shine ayi sujuda wajen tafiya banda dagowa illa idza kana sujudu tilawati wa huwa fi salah sai dai a cikin sallah ne fa yukabbiru li khafdi والرفي زي سودا وزن تفيا دكم وزن أقوى لأمور الأحاديث السيئة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبب أموم حديثا دسكزو أتكن بياني جمد سبة صلى من الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ainihin wato yana yin kabbara kowane sunkuyo da dagawa kaji wannan shine khulasa ta maganganun gashi ya sun wuce rabin kasa din da ina yi na tsallaki ba so yi yawa haka ba haka sai nayi mana talhisin abin da wannan bahasin yake nufi abu na farko shine malaman fiqhu na mazhabobin nan guda hudu gaba daya sun hada kan cewa asali game da su da tilawa a sallah shine yin kabbara a tafiya da dagowa kuma mustahabi ne ba wajibi bane sannan a wajen sallah fa to sun yi sabani mun ji sabanin wasu sun ce ayi wasu sun ce ka ayi amma abin da yake yafi daidai shine kabbara ba dole bane a wajen sallah sallama ba dole bane a wajen sallah tahiyya ba dole bane a wajen sallah saboda babu dalili akan haka sannan dalili akan asalin sujudut tilawa a cikin sallah cewa za a yi kabbara shine wannan hadisin da yabo cewa daga Ibn Mas'udin wanda al-Imam Muhammad an-Nasa'i da Tirmidhi sun rawaito shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace ra'aytu annabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin annabi na yin kabbara kowane dagawa da kowane sunkuyo da kowane tashi da kowane zama wannan hadisi ne sahihi daga cikin da suka inganta shi akwai al-Sheikh Ahmad Shakir da wata riwaya ta Ahmad da cewa ra'aitu rajulan yusalli fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam inji Ikrima yace naga wani mutum yana sallah masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kana yukabbiru idza sajada wa idza rafa'a wa idza khafada fa ankartu zalika naga duk inda yabo sai kabbara sai ne masa musu fa zakartu li ibn Abbas sai na ba ibn Abbas labarin cewa naga wani abu ni kuma ina ganin bai dace ba kaji kaji fa qala la umma laka tilka salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kaniyanka daga wajen wannan sallar manzo Allah yake da zaka ce kaga yanayin abin da ba daidai ba so da jama'a mas'ala ce wadda abin da yasa na sun dan tsoye ta mana ita haka saboda mu ya riga mun riga mun al'addaci abu nan masallacin mu da sauran masallacin da muke sallah galibi haka muke to gaskiya jama'a kuskure wannan abin da muka saba muna yi sujud tilawa babu kabbara kwata kwata kullum kuskure kuma an gina ta ne akan waccan magana ta Sheikhul Albani wadda ba abin da yake nufi ba ke da aka kawai sai mu gyara wannan shine ma'anar karatu jama'a mu fara gyara abin da muke akan kuskure ba sai wani ya gyara mana ba yafi mana zaman lafiya mu kuma fara gyara namu ba sai mun damu da sai mun gyara ba wasu matukun shine mun ci moriyar karatun da muke yi kenan da haka kawai in kana limanci ko kana sallah kai kadai ka zo su tilawa kai kabbara shine abin da yake fatawa ma'arufiya waccan fatawa shadda ce ina fata mun gane idan mas'ala ba irin wannan bane ba mu so mu tsawaita akan ta zamu karanta ne kawai mu wuce amma saboda mas'ala ce da an al'adance ta fiye da shekara goma zuwa sha biyar duk masallatan da ake ce mana salafiya a garin na haka suke gaskiya saboda Allah kuskure ne a ilmanci za mu zo kan ɗaya mas'alar ita ma game da a ina ake tsaye da sahu daga ina ya kamata a fara sahu sai mun zo kanta a karatu saboda ita ma akwai kuskuren fahimta da mutane suke gudana a kai da tunanin cewa sahu ana fara shi ne daga extreme right ba daidai ba ne ana fara sahu ne daga daman liman na farko ne ko na biyu ne ko na ƙarshe ne duka za ka tsaya ne a daidai inda inda daga kai sai limamin ne to anan za ka tsaya amma fara sahu daga wancan extreme right ɗin wanda yake jin yana da kuma dalili a kai to ya gayyato su gaba sai mu zo sai mu karanta amma sai mun zo kan matsala ko mun gane shi ma kaga sabawa kawai muka yi saba kawai akwai abubuwa da dama da mutane suke haka sai su saba da shi su ɗauka addini ran da aka zo aka ce ina dalili sai ga hankali ya tashi to mu saba zuciyarmu mu buɗe ta jama'a tunda mu mun ce mu ɗaliban ilimi ne ko muna neman gaskiya ne muna neman abin da karatu ya tabbatar ne mu saba zukatan mu su zama suna da laushin karɓan duk abin da yake da dalili sawa'un mun saba da shi ko mu saba da shi ba zaka ji akwai ɗaci abin da kada ka saba da shi to kuma sai ka kwatanta ka tausaya ma mutanen da kullum muke musu ranci muna cewa kaza ba kyau kaza bid'a ne haka suke ji wasu ba sai ka tausaya musu da albani yake cewa gaskiya tana da wani ɗaci na musamman in za a gaya mutum ita da haka sai ka gayyato tausasawa wajen faɗata kar ka faɗi ta kuma da kaushi sai mutum ya ki karɓa amma yanzu kaga duk dalilai ne muka karanta ga su ɗaya bayan ɗaya babu da magana ƙwaya ɗaya dalili na faɗi ta ko wani sa'a na ya faɗa tun maganganun malamai ne wasu sun fi shekara ɗari biyar da barin duniyar nan kaji duk abin da suka ce kuma kaji inda suka yi istinbatin abin shi kuma albani waccan magana yana magana ne akan wajen sallah wanda mun ji eh a wajen sallah babu dalili akan sai an kabbara dole shi ma an yi babu laifi amma dai a cikin sallah to duk sunkuyen da mutum zai yi da tasowa sai an yi kabbara to daga ciki ana iya samun ƙarin kabbara in dai sunkuyawa za a yi to sai an yi wannan sujud sai an yi wannan kabbara shine agun sujud tilawa ko agun sujud sahwi amma dai ga malam shi shine limamu ma'anan daga cikin limaman da kuma suka kware wajen karanta ayoyi masu sujud tilawa ban san kuna da wani ta'aliki ba ina nura sahabi shi ma yana cikin su limaman limaman tahajjudi akar wakalla agun ta'aliki ne Na'am.
Na'am.
eh ayin ka kalli zubul larabcin cewa Abdullahi dan Umar yayi kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina alquran annabi yana karanta mana alqurani kaga ba ba a ce kana yusalli ba yaqra'u alaina alquran fa idza marra bi sajdatin kabbara wa sajada wa sajadna ma'ana umumin karatun alqurani ne wannan sannan kuma shi a Sheikhul Albani da ya tashi da ya kawo sai ya ce ya kawo daga Abu Kilaba da Ibn Sirina cewa idan mutum sun ce idan mutum ya karanta karatu kharija sala kaga yana sharhin waccan magana kenan in za a kawo mata dalili to wannan ya kamata a kawo mata dalilin tabi'ai sai ce sun ce ya kabbara yace kuma wannan ya inganta kaga kamar yanzu bayan Albani ya faɗi raunin waccan riwaya sai kuma ya kawo abin da zai iya zama dalili akan yin kabbaran a wajen sallah Allah sa kun gane domin abin akan abin da yake magana aslan a wajen sallah ne ko kuma umumi gaba daya amma in dai a cikin sallah ne to duk inda ka je ka leka wannan maganar su zaka gani na takaita su ne inda zaka bi littafi 100 na fiqh haka zaka su cewa ana yin kabbara tare da sunkuyawa ana yin kabbara tare da dagowa to amma da aka zo aka yi wannan magana ta Sheikhul Albani wannan fahimta duka ce aka daina yin kabbara ha kuma aka saba Allah ya sa mu dace ba nuna sabi ba na sai kai nazari To, sai mu je inda yake cewa al-faslu salis sujud tilawa dama shine abinda muke ta magana akai ko bab azaimus sujud babin da ke magana akan sujudoji wanda suke azaim muhimmai wanda suke da muhimmanci an aliyin qala azaimus sujud fil qur'ani arba'un alif lam tanzil alif lam mim tanzil wa hamin as-sajda wan najmi wa iqra bismi rabbika sayyidina ali ibnu abi talib radiyallahu anhu yake cewa muhimman wuraren sujuda wanda ba a so ka karanta suka tsallaka azaim ne masu girma ne a cikin alqur'ani mai girma sune waɗannan wuraren akwai alif lam mim tanzil da kuma hamin as-sajda wato alif lam mim sautu sajda kenan da kuma hamin ita ma wanda ake ce mata hamin sajda ita ce wace kenan fusilat ko sai kuma da wan najmi idha hawa da kuma ikra bismi rabbikal ladhi khalaq a wuraren sujuda kafin mu je da nisa da zai ambata mana su ɗaya bayan ɗaya sune wurare da suke sanannu akalla guda 15 ga kuma littafin at-tibyan na al-imam an-nawawi za ga ya ambace su da kowace hikimar da ke wurinta haka al-hafiz ibnu qayyim al-jawziya a wurare daban-daban a cikin tafansa akwai farko in ka taho daga sama alkur'ani da wuri na farko shi suratul a'raf a wajen aya ta 206 fadan Allah innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun to a ƙarshen wannan aya zaka ga alamar sujuda ana yin sujuda a nan musabi wuri na biyu a cikin suratul ra'd farko farkonta kama aya ta goma sha biyar kuma kamancinsa fadin Allah walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal taw'an wa karhan ko mutun yaki ko yaso wanda yaso yayi sujudul ibada ke wanda yake kuma yayi sujudul qahariya dole sai ya rankufa wa Allah ba yadda ya ku kafiri ne shi akwai abin da bai isa ba dole haka zai yi shi da mutane da aljanu da dabbobi daga nan kuma sai sautin nahl aya ta 49 fadin Allah walillahi yajidu ma anan ma ne ko ma fi samawati wal min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbiru ba sa girman kai wanda kaga yana kin sujuda to mai girman kai ne ke da kuma fadin Allah subhanahu ta'ala a cikin Isra'i kenan ul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى أغني إذا يتلى عليهم يخرون للأذكان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذكان سجدا ويبكون ويزيدهم خشوعا إيه؟ ويخرون للأذكان يبكون نبي بابو سجدا ويزيدهم khushu'a wannan qur'ani yana ƙara musu tsoron Allah a cikin suratul Isra aya ta 106 sai kuma cikin suratul Maryam fadin Allah idza tutla alaihim ayatul rahmani kharu sujadan wa bukiya to a cikin sautul hajji ita ce take da sujuda guda biyu kamar da aka sani akwai ta farko dake farkon sura aya ta 18 fadin Allah alam tara anna Allah yazillahu man fis samawati wal ardi wash shamsi wal qamari wan nujumi wash shajari wad dawabi wa kathirun minan nas wa kathirun da yawan mutane kuma haqqa alaihi al azab suna da taurin kai da haka azaba ta tabbata gare su wa man yuhinillahu duk wanda Allah ya wulakanta fama lahu min mukrim ba wanda yake girmama shi Allah yace inna Allah yaf'alu ma yasha to ne tace ta farko ita ce azimar sai kuma dayar ka tafi ka tafi aya ta 77 cikin suratul hajj ya ila yau ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum tuflihun haka ne ko waf'alul khaira la'allakum tuflihun sai ta cikin suratul furqan aya ta 60 a suratul furqan fadin Allah wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman kaji arna kenan sai wai me me arrahman suka ce anasjudu lima ta'amuruna kana so ne mu sujuda ga abinda kake umurtar su Allah ya ce wa zadahum nufura sai wannan kafircin ya ƙara nisantar su daga rama Allah Allah ka tsare daga nan kuma sai ta cikin suratul naml ko farin Allah subhanahu wataala Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba kuma ana karantawa ma ala haka ne ala liyasjudu go ko ba haka bane karatun ana karanta shi ko dai Allah yasjudu ba sa yi sujuda ba ko kuma ala ku tsaya ku ji liyasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim tace ayata 25 zuwa da 6 a cikin suratul naml daga nan kuma sai sajada ita ce wanda aka ambata fadin Allah innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharu sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa la yastaghfirun ita ce to daga cikin azaib din da kuma ta cikin suratul sad ta annabi dai sunan shi ma Dawud ko قال لقد ظلمك بسؤال نعلتك الى اجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض كذا كذا كذا sai ce wa zanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raikian wa anab da kuma fadin Allah subhanahu wataala cikin suratul abin nan fussilat ko shine wa min ayati layli wan naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari وزن الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبد فإن استكبروا فالذين إن ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسعون to wannan ita ma wurin sujuda ne ita ce ɗayan da aka ambata nan daga cikin azayim din da yace wa hamin as-sajada fusila da ma'ana ce mata suratu hamin sajada sannan sai kuma suratul najmi karshen ta ita ce ɗayan da yace wan najmi shine karshen da Allah yake cewa afa min hadha al-hadisi ta'jabu wa tadhakuna wa la tabku wa antum samidun fazulu lillahi wa abudu suratul najmi karshenta sai kuma suratul inshiqaq wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudu ita ma tana daga ciki sannan da kuma suratul alaq kalla la tuti'uhu wasjud waqtarib akwai su guda biyu da aka yi sabani akan su wanda za su mai da su guda 17 wadanne ne ba ah akwai wasu guda biyu wannan sha biyar kenan su ne wanda malamai suka yi tafaki kansu akwai wasu guda biyu wanda akwai saɓani game da shin sujuda ne ko ba sujuda ba sun fita daga zai farkon hajji ta yi ma'ambace ta nan hajji ta biyu ne sha biyar iyakacin su kenan ok sha uku da sha biyar na sha uku da sha biyar haka ne to to waɗannan su ne wuraren sujuda da ake yin sujuda a cikinsu za ka ji dukkaninsu akwai fa'ida game da sujuda shi ne ambatan yin sujuda ga Allah subhanahu ta'ala ko zargin kafirai akan yin kin yin sujuda ga Allah subhanahu ta'ala ko koyi da wani annabi da yayi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wannan sujuda ko kuma sayyidina Umar wata riwaya yake cewa wato shi annabi Dawuda yayi ta ne a matsayin tuba ga Allah mu kuma zamu yi ta a matsayin godiya ga Allah sannan zamu zo mu ji addu'o'in da ake karantawa idan an yi daga cikin mashahuriya ita ce sajada wazahi allazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqi fuskata ta rankwafa ga Allah subhanahu wataala wanda ya halicce ta ya kirkire ta tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala mafi iya halittar cikin masu halitta ko ana iya yi da Hausa mutane suna yawan tambaya asali da larabci yake kowa ya je koya da larabci ba wanda yake ta national anthem ayi da Hausa kowa yana zuwa ya koya an ba da fam an ce a cika da turanci kana cikawa da Hausa ko kuma ko banki ne kace bari ka cika musu kawai check kace a ba malan shi ta dubu hamsin za ka rubuta musu haka sai dai ka ce fe wane me yasa baka musu da Hausa mutane sun raina addini kuma yace za su yi shi da Hausa ba za a ba ku fata ku yi da Hausa ba kowa ya je koya da Larabci jama'a wannan adan aka rubuta maka ita a takarda kauni kana karanta ta zaka hada ta kauni kana kana karanta sadda wazahi illazi fatara ku shakka samu abu wa basaru bi haulihi wa quwwati ko ka samu wani ustazi ya samu kai ta a voice note kai ta maimaitawa a wayarka haka iya ina fata mun gane wannan وعن عبد الله بن مسعود قال عزائم السجود اربع حام السجدة واقرا باسم ربك الذي خلق والنجم ina ganin bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi